الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في الموضحة الموضحة روس الجزائم متن يفساق حريجي تبكشي ko shi ake ce mubiha ke to in an samu mubiha mai ce shi diyar irin wannan rotse قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدا عن سعيد عن مطر عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال يتيك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضح المواضح جمع, جمع موضحة خمسا خمسا من الإبل دروس إن ذا أي ممتم يكيت فاتا هر أغكشي تزا بعد راكمي بيار راكم غدا بيار قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة ابن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني زوري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن manzo Allah ya rubuta mutanen Yaman yana nuna musu bayanin yadda za a biya diya wa fi kulli usbu'in min al-asmin asabi'i yadi wa rijli ashrun min al-ibli duk yatsar ɗan adam ko yatsar hannu ko kafa in an yanki za a biya rakunma guda nawa eh guda goma rakumi ɗaya nawa kenan nawa ne kudinsa mana kowace yatsa ko yatsar hannu ce ko yatsar kafa in dai aka cikin yanki suke ma guda za a ba da rakumi goma ya kama naira nawa kenan to kaga inda ɗan adam yake da ƴanci kenan ko وفي الموضع خمس من الإبل كما عندما ذكرت باب في دية الأسنان to diyar hako in aka cire ba mutum hakorinsa shi kuma diyar mai diyar nawa za a bayar qala akhbarana usman ibn muhammad qala ambana abda an sa'id an matar an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala yace قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان خمسا خمسا من الإبل duk hakorin da aka cire na ɗan adam sai a bada rakuma guda biyar hakori ɗaya sai an biya diyar rakumi biyar rakumi biyar naira nawa kenan hakori ɗaya fa قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفي السن خمس من الإبل in aka karya ma mutum hakori ɗaya aka cire mishi sai an biya diyan rakuma guda biyar to an ce an cire hakorin mutum za a biya rakuma guda biyar to sai mutum ya saka ya tsatsa shi ga baki ga sai ka ciza yasar garin ya fisge shi ya cire ma hakori shi ma sai ya biya diya babun fi mana adda yada rajulin fanta za al ma'budu yadahu قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة قال قال قتادة أخبرني قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل ولم يتشيز هكور وني ياقر وني قال فنزع يده فوقعت سنيتاه duk sa da mutum ya ji an ciza hakori zai ja hannunsa da ƙarfi ya cire garin cirewa din sai ya cire masa hakoransa sama da kasa fahtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to shikenan sai aka sai rigima ta tashi sai aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah ce ya abdu ahadukum akahu kama ya abdu al-fahl la diyata laka da yanku yaje ciza da muka kai kamar yadda amalin rakumi ke cizawa ba za ba ka diya ba babu wani babi al'ajima'u jurhuha jibarun jubarun dabba ce ta kwace ta haukace tana gudu tana barna don ta je ta yi barna ba za a biya biya ba don ba sakaci aka yi ba ba wani ya yi ba kwacewa ta yi ta fi karfin kowa kenan ko قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرهها الجبار والبئر جبار rijiya kuma in aka haka shi inda ya dace ana zuba ruwa aka sai mutum ya zo ya sakaci ya fada ba sai a ce ba za a ce wanda ya haka ke da rijiyar zai biya ba wal ma'adinu jubaru ma'ana makarkal kuma wurin da ake haka ana cire zinariya da azufa da ma'adin ma'adinai to su me yasa aka ce su ba ba za a biya diya ba aka ce ai su suka taimaka don su ke hakan ramin har ya rabto a kansu shi yasa ba za a biya ba wafin rikazi الخمس الركاز دفن الجاهلية abinda ake cewa الركاز shine difnul jahiliya jahiliya baban kuna ne da su ba ba wajen aje kudi ba an samu kudi sai aje haka rami a saka to she ka zo wata rana lokaci ya tafiya ta yi tafiya ka zo fili ka je kana bincike ko kana ko ka ce fili zaka gina gida ko kana bincike sai ka je ka sai ka sinci wannan kudin shi aka ce zaka cire ɗaya bisa biyar ka bayar sadaka sauran sai ka mallaka shine wafin rikazi al-khumsu qala akhbarana khalid ibn mahlad qala haddathana malik an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib wa abi salama an abi hurayra عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جره الأجماء جبار والبئر جبار والمأدن جبار وفي الركاز الخمس قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبار والسائمة جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس باب في دية الجنين babin da ya zo na diyan ɗan tayi yana cikin cikin mace aka kashe shi ya za a kashe shi tana da ɗan tayi yana cikin ta wata na wata nawa dai sai aka zo ita aka kashe ta in aka kashe ta ita kadai za ta mutu da shi da ɗan za su mutu ko to ya za a yi قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن أبيد ابن نضلة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد منظر الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كانتا تحت رجل فتغايرتا ما تابيوني قدا بيوني كيشي ينجونا سنا كركش ممكن ديا سي كيشي يسا سكي فتا فضربت إهداهما الأخرى بعمود سي ايتدو كي سنداتي تبجي تيا faqatalatha wa ma fi batniha sai ta kashe ta abinda ke cikin kuma in uwar bata rayu ba dole shi ma mutuwa zai faqtasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mas'ala ta kai wajen manzo Allah ga abin da ya faru suna fada ne wannan kishiyar ta ko abokiyar zamanta tana da ciki da ta buge ta shi ta fadi ta mutu to dole kuma abin da ke cikin zai mutu an kashe rai nawa kenan biyu faqada fihi ghurra sai manzo Allah ya gibe ce wannan dan tayi din za a biya gurra abdul walida waja'alaha ala aqilati almar'a to amma wanda za su biya sune aqila al aqilatu kuma sune wal aqilatu fi babil wal muradu bil aqilati fi diya al asabat asaba kenan wa hum man ada al usul wal furu' su ne waɗanda ba usul ba ba furu ba alhawashi ke su ne akila to irin wannan su ne za a je a rarraba musu su za su biya haka kashiyar a musulunci da haka ta taho قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو هو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين في الجنين da matsala ta zo ɗan tayi an kashe shi ya za a yi sayar na umar da darajarsa da komai da komai sai ma mutane magiya waye yake da dalili daga manzon Allah kan diyyar ɗan tayi ya za a yi kasancewar sayar na umar bai sani ba shi baya gani waye tawaya ne a wajen shi ce ka ne kamala ke ka gani ko nashadar nasa قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين duk wanda ya san hukuncin da manzon Allah ya tabayi dangane da dan tayi an kashe shi me aka biya ya fada fa qama hamal ibn malik malik ibn nabiga sai wannan bawan Allah ya tashi fa qala sai ce kuntu bayna imra'atayn na kasance tsakanin mata guda biyu fa darabat ihdahuma al-ukhra bi mistahi sai ɗaya ta dauki itace ta bugi sannan ta bugi ɗayan فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة سيما زو الله يجي أنت ينزا بها غرة وأن تقتل بها sa'annan kuma tunda ta kashe wannan uwar za a kashe ta abu biyu kenan ya faru ta kashe yaya guda ta kashe biyu rai biyu uwar za a kashe ki saboda kisasan dan tayin da ke cikin ta shi ma za a biya kaza babu ya ce wani babi diyatul khata'i ala man hiya diya ta kuskure suwa za su biya qala akhbarana usman suwa za su biya shine za a yi bayani ko qala akhbarana usman ibn umara qala haddathana yunus an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib wa abi salama an abi hurairah أن امرأتين من هزيل اقتتلتا واسماتا بشكين كبيلة هزيل سكي فتا فرمت إهداهما الأخرى بحجر سيئتا أوكدوز اتجي في فقتلتها وما في بطنها سيئتا كشيتا وما في بطنها تكشي كما أبنك يتكين تكين ita ta kashe abin da ke cikin cikin ko shi ya mutu sanadi ko shi da ce diyatul khata'i fahtasamu fi diya sai mas'ala ta kai ga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jayayya ya zai biya ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama dangane da diyar faqada anna diyata janiniha ghurratu abdun aw walidatun abinda za a bayar kenan ko wa qada bi diyatiha ala aqilatiha shi ya ce aidiyan da kan aqilatiha waɗanda ba usulu ba ba furu'i ba su ne za su biya wannan diyar wa warithaha waladuha wa man ma'aha danta da waɗanda za su gaje su su suka gaji wannan abin da aka karba din fa qala hamal ibn nabigati al-hudhali sai wannan yace kaifa aghramu man la shariba wala akala wala nataka wala istahalla فمثل ذلك يطل دم akan mai zan ba da diyan wanda man la shariba wala akala wanda bai ci ba bai sha ba wala na taka bai magana ba wala sahalla bai bai kara ba da fito fa mislu fa mislu zalika yuqallu a irin wannan ba za a biya komai ba a ciki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna ma huwa min ikhwanil kuhan ai wannan yana cikin ɗan masu ‘yan bokaye ne waɗanda saboda yadda ya tsaro magana ya tsaro magana ya tsaro magana min ajli saj'ihi allazi saja'a saboda saja'in da yayi wannan man la kaza wa la kaza wa la kaza bab addiyatu fi shibhi al-amd diya kuma akwai qatlul amd akwai khata akwai shibhu al-amd amd قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي دية قتيل الخطأ شبه العمد دية وند أككشي خطأ كما شبه العمد كيرو ما كان بالصوت والعصا مئة منها ما كان بالصوت والعصا kisan da aka yi da bulala ne ko sanda ko menene abinda baya kisa galibi amma kuma gashi yayi kisa yau shi ya ce za a bani rakuma guda ɗari mina arba'una fi butuniha auladuha cikin ɗari ɗin za a kawo guda arba'in suna da ciki hakkin ɗan ɗan adam ba ya tafiya ban za a cikin musulunci mana yancin ɗan adam da hakkin ɗan adam ba a taɓa samu ba cikin shari'ar musulunci babu wani babu manin tsala a fi dare kaumin bi gairi iznihim mutum ya leka gidan mutane ba da izininsu ba ya ga abin da ake a ciki ba da izininsu ba قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جهر من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يقلل بها رأسه wani ɗaya ka gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na rike da kwam matsefi yana caji gashinsa fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala shi manzo Allah ya gano shi ya ganshi yana leke yana leka wa qala sai ce law a'lamu annaka tanzuruni shi manzo Allah ce da na san ne kake kallo kake satan kallo la fa'antu biha fi aidika da na soki idanka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-iznu min ajli an-nazari me yasa aka ce a nemi izini saboda karka ga abin da mutane ke ciki ba da izinin su ba shi yasa aka ce ka nemi izini in an baka izini kuma ba za a baka izini ba sai ai me sai an kisa an shirya ai menene da menene قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد بن سعد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة wa ma'ahu midra manzon Allah na cikin ɗaki yana rike da abin ta gyara gashi kwamba wanda ka sani haka mai hakora ana taji gashi shi ma yana ci da shi ake tajewa amma na da wani abu ne kamar basilla yake ai babban allura ai an san basilla duk ana kokwace mata suna da shi har yanzu in za a kokwace gashi da shi ake kwancewa kibiya kibiya za shi ake kwancewa to manzo Allah na rike da shi ya hukku bihi ra'sahu yana gyaran kanshi ya hukku yana sosa kanshi اطلع عليه رجل سيونا متين ليكو يا منزو الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزو الله صلى الله عليه وسلم يجي لو اعلم انك تنظر دا ناسا كلم مككي لقمت حتى اتأذى به عينك دا نازو ناس سوك الى كرش إنما جعل الإذن من أجل النظر أي سبو كر أغا أبن متانيكي تشكي شيسا أكتي أنيمي إذني نعم babu wani babi la yuqtalu qurashiyun sabran ba za a kashe ba quraishi akan kafirci ba shine sabran قال أخبرنا جعفر بن عون ينا cikin littafin yana cikin hadisin fassara yana cikin hadisi قال أخبرنا جعفر بن عون عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن مطيع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لازم منزو الله ينا فدارانا دا أكبول مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة بزا أكشب قرشي با أكن كافرشي با دقا يوم هر إلى يوم القيامة قال حدثنا يا علاء قال حدثنا زكريا عن عامر قال قال عبد الله بن مطيع سمعت مطيعا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال أبو محمد فسروا ذلك أي سن فسر ون حديث ألا يقتل قرشي على الكفر يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم فأما في القول فيقتل yace ba quraishi wai barga yau ba zai ba za a kashe shi kan kafirci ba amma in ya taba in ya taka haddi shari'a za ta sa a kashe shi babu la yuqadu ahadun bi jinayati ghairihi ba za a kama wani da laifin wani ba ba za a kama uba da laifin da ba ba za a kama da da laifin uba ba haka wani da wani ba za a kama wani da laifin wani ba ko kowa da laifin shi ake karawa Allah menene la taziru wazirat wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a ina ma rawa laysa lil insani illa ma sa'a eh wa an laysa lil insani illa ma sa'a sai abin da ya sururuta ta su kenan ko in mutum ya shi ne aka ce in mutum ya mutu ba zai samu komai ba kenan ko zai samu cikin naka za a dai ba a bashi wa an laisa lil insani illa ma sa'a eh wai me kiran eh eh to ban da wannan ba zai samu komai ba hmm? lil insan ba shi da haƙƙi da da zai ce a bashi ko za a bashi akwai laka kana da haƙƙi akwai wannan ba haƙƙinka ba ne ganin dama ne aka baka zai yi ko ba zai ba ba ka da haƙƙin da za ka nema in gana da haƙƙi ba baka ba za ka nema da amma ganin daman mutum ya baka in aka ce sai abin da ya yi to ina ma nan mutum ya mutu a zo a yi mishi alwala a yi mishi wanka a je a yi mishi sallah eh eh me yi mara ake yi masa ake yi ko yana cikin haƙƙinsa ta wace ta wace fuska shi ne zai suka ce duk matacce ake yi masalla sai matacce mai musulmi to ashe musulmi haƙƙinsa ne a yi mashi tunda ba kowane mace ce ake masalla ba she musulmi musulunci sa ya bashi wannan haƙƙi dame قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك ابن عمير قال حدثني إياد بن لقيط عن أبي رمصة قال قدمت المدينة ومعي ابن لي لا شبه مدينة أنها تهرد الدانا ولم نكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتبقى من الله صلى الله عليه وسلم فأتيته سينزو جمع من الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران سيمزو الله يفتو إنها تهرد التفا قدابي كورا falamma ra'aituhu araftuhu bis-sifa da na ganshi shi na san dalle shi ne saboda na san sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa qala man hadha alladhi ma'aka sai nazo shi manzo Allah ce wane ne wannan dake tare da kai qultu ibni wa rabbil ka'aba ce dana ne na rantsa da rabb ubangijin ka'aba fa qala ibnuk sai manzo Allah ce danka qultu ashhadu bihi qala فإن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه بازي دوكي ليفينك وبذاك دوكي ليفين صدا قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمسة قال انطلقت معي انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتارد مهيفينا وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي ابنك هذا شيخ زو الله يشي مبانا wannan danka ne فقال اي ورب الكعبه قال حقا قال حقا اشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا تبسم ضاحكا من ثبت شبهي في ابي سبودا ناي كما da ubana wa min halifi abi ala alayya da kuma yadda ubara ya rantsuwa kan cewa ni ɗansa ne faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibnaka hadha la yajni alayka wa la tajni alayhi ba zai dauki laifin ka ba zai dauka zaka dauki laifin sa ba qala wa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa la taziru waziratun wizra ukhra suratul an'am alaysa kadhalik بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد للتاف الجهاد babu yace wani babi aljihadu fi sabilillahi afdalul amali yakin da addinin Allah shine fiyayyen aiki kitabul jihad a lokacin da muke karanta kitabul jihad imam cikin sahih al-bukhari lokacin Kano ta yi zafi ta daudimi sabon gari an yi tashin hankali an yi kazai ga kuma imam al-bukhari yana lokacin kowa kuma boyewa yake eh da mun zo kuma imam buhari shi kawo hadisai masu zafi sai kuma mu karanta mu fassara wallahi wannan lokacin wani ne sai dai gudu sai dai dai na karatu dai na karanta ba dan Kano ta yi zafi ba kuma ana karanta jihadi kuma ana fada ko menene aka ce aka yi taro aka yi mitin wajen wasi to wannan da yake karanta gashi ana zugawa ana zugawa in kana yin abu tsakaninka da Allah duk inda aka tashi sai Allah ya kawo wanda inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu sai wani tashi daga hannu ce wannan fa ba lakca yake shiryawa ya zanzu littafi yake karanta yana fassarawa ba lakca ne yake shiryawa daga wajen shi ba littafi yake karanta yana fassarawa to ya za a yi gwamnan soja hankalin shi ya tashi lokacin an riga an zartar da hukunci a je a kama wane da wane dr ahmad jafar mahmud a je a kama su shi kenan sai tashi saboda yana da alaka da guda abdullahi guda kuma shine sakatare ko sakataren gwamna sai zai same shi karfe 12 ko da rabi ya ce kaji abin da ya faru kaji abin da ya faru to guda kuma ya tashi shiga wurin sakatare ne ba sai an yi mishi iso ba sai kama jafar suka kama hanya tiriyan tiriyan suka je sai suka shiga ga security duk suna kallo kuma har ga an ba da bill a ji a kashe waɗannan mutane biyu ba a sama za su gobe da gaggabi yana zuwa sai shiga gudana shiga sai jafare shiga wasu yana ganin shi sai tashi ha aka rama kallawa bismillah ga abinci ya za ka taɓa min da malawar haka ya za ka taɓa min malawar haka na ce to ya kai ya ce ah na ce ni ba zan ci abinci ba sai rikice kuma lafiya ka kalau an ce ya ce a ji a kashe ka kuma kaje mishi cikin dare ya ce ai sai da haka tun da abin ya riga an samu labari an samu leakage ko shi ne aka saka cikin gidan rediyo duk wannan maganganu karya ne wannan kaza kaza kaza daga nan wani security ya ce yau ya daina aiki security ka ba da ya biyo ya raka jafar a wajen mota kafan shi ba takalmi wani spiriti ce a daga yau na daina ka sa hannu a kashe mutum kuma ka rako shi ka bude mashi kofa ma ban da Allah ya ke yi an riga an gama da sai cikin dare za a zo a tada a shiga gida a ɗauke a fitar da kai cikin iyalanka a ji a harbe ku saboda a kwantar da hankalin wayanda ake so a kwantar da saboda a kwantar da hankalin da bai zai samu kwanciya ba har ana da kasa har abada ba zai taba samu eh aka ce musu a'a sun kashe muku mutum da ya gashi an kashewa da an kashewa da an kashewa da ana su akwai adadi akwai wayanda suke so a je a kashe aka ce ya ake kake karatu kuma ka zo ka kama ga na ce ai na ce bismillahir rahmanir rahim na fara ba na tunane da kowa abin da nake gabana shi nake karanta in aka gama kuma shi kenan a cikin karatu aka kawo min takarda malam ka tashi karatu yau karka kwara kano eh har ga yan sa yin bila je aka kawo min na karatu na karanta ban fara ba kowa ba balle ai tashin hankali sai na sa a jihu ba ma sa shi cikin takardun ba muka tashi na je gida na aka yi magaruba na je na ce mayara ku kulle in lokaci ya kai ku kulle kofa ni na shiga shi ke ne har gani wai an gama ka gyara tsakaninka da Allah ban tara kowa kamanta da kowa ba yadda za a yi ka ji daɗin me yake ga gwargwa mana iya ƙarfin imaninka iya jin daɗin rayuwarka a duniya a baɗi? eh iya ƙarfin imaninka iya jin daɗin rayuwarka a duniya duk wani abin da zai zo inda ka yarda da Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ina ma'ana tawakkul ja'altuhu wakilan na wakil eh ina ma'anar shi to ina ma'ana wakilci ka dora wanda zai iya jibintan al'amuran ka fiye da kai yadda zaka yi ba shi je ka kai min kaza ba to ka Allah ya zama wakilinka kuma ina ruwanka da wani ashe shi zai riga mu ma tafiya shi kenan da hantsi wata ranar na zaune gida aka zo ya aka yi wani sun hau jirgi sun je sun zama sun zama abin da suka zama Allah ya kiyaye wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut abin da aka ce kenan wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu duk wanda za ka dogara gare shi in ka fi shi saurai sai riga ka mutuwa to shi kuma ka dogara gawa ba zai yiwu ba sai Allah kaɗai shi ne alhajjin lazi la yabu ko? babu jihadi fi sabilillahi afdalul a'mali qala akhbarana muhammad bin kathir an al-auza'i an yahya bin abi kathir عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال يتي قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا يتي مو صحابا من الله مزونا منا تتوناوا فقلنا سيمكتي لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه da mun san wani aiki da Allah ya fi so da mun yi fa'anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ar wa huwa al'azizul hakim hatta khatamaha qala abdullahi فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها قال أبو سلمة فقرأ علينا ابن سلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيى وقرأها علينا الأوزاعي وقرأ علينا وقرأها علينا محمد سورة الصف مسلسل بقراء علينا قراء علينا بهكذا بني با سورة الصف كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صبح لله ما في السماوات هلتا السما باكي ديا وما في الأرض ددو هلتا الكسا sabbaha lillahi sun tsarkake Allah maɗaukakin sarki wa huwa al-aziz buwaye rinjayayyen sarki al-hakim mai hikima saboda al-izzatu in aka ce mutum na da izza karshe me yake yi ce zalunci to Allah ce al-hakim izzan Allah tana tare da hikima ne al-hikimatu aje komai inda ya dace izzar Allah ba ta sa yi zalunci sabbaha kenan ko sun tsarka sai kuma yusabbihu lillahi fi'lul mudari'un kenan ko sai kuma sabbih isma rabbikal a'la to sanna subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram subhana masdari kenan duk sa'an da kaji an ce subhana to mas'ala ce mai girma abu huraira ya ce ya rasulallah inni kuntu junuban fakaritu an wa qala subhanallah mana abu hurairah hakkai ma baka san innal mu'mina la yanjus to ina ma na tasbihi ka tsarkake Allah madaukakin sarki duk abin da bai dace da Allah madaukakin sarki ba ka cire shi ka ka ka tsarkake Allah madaukakin sarki da duk sifofin da suka dace da shi shine tasbihi kenan kuma wannan tasbihi shine maganin wahala da takaici da tashin hankali shine zai takaita maka wahala wazan nunu iz فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سي الله تي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء فلولا أنه كان من المسبحين بعد أن يزموا كما تسبيه بسبحان الله lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asuna da ya sauran cikin cikin kifin har ranar tashin alkiyama me takaita mishi wannan wahala ya fitar da shi tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shi yasa aka ce kai 33 bayan kowace sallah amma shaitan sai zai zauna kan harshen kasbala lazwa lazwa lazwa duk masallaci ga duba yanda ake yi abin da ake so har rufa guda shida duk subhanallahi wallahi in kana so ka gwada daga yau za ka ga yadda al'amura duk za su canza abinda masu Allah ya koya mana na fatima ke ce in kun kwanta ki faɗi kaza duk sa'ad da mutum ya shiga cikin tashin hankali ko wani damuwa mai tasbihi tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi subhanallahi zaka ga Allah ya yayi ma wannan abubuwa da baki da shi yasa yazo duk da tasarrufati shi sabbaha fi'lu madu ba wai ya ai an gama ba kenan yusabbihu ana yi har yanzu to su suke aka ce kai ma sabbih kai ma kai صارت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لما تقولون ما لا تفعلون دمي كي فدر أبن دباقوا أي كتاوة لما تقولون ما لا تفعلون دمي كي فدر أبن دباقوا أي كتاوة كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون wannan abin ba shi da kyau ko kaɗan a wajen Allah Allah yana azaba a kan wannan abin inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus aina mahallu shahid li bab li hadha al-bab mahallu shahid kenan ko inna Allah yuhibbul lazina يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص na ɗaya da juna kamar gini ne da aka harhaɗa shi wa in qala musa li qaumihi ka tuna sa'ata qala musa li qaumihi madha qala lahum ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ya mutane na dan me kuke min azaya kuma kun san tabbas kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku kowa ya san annabi Musa ya fara manzancin shi ne da tashin hankali falamma zagu aymanu da su karkace azaqa Allah qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqina Allah baya shiryar da mutane fasikai ma'ana saboda fasikancin su Allah ba zai shiryar da su ba shiriyar Allah ce ta zo ta ki zuwa ko ko a'a fasikanci su ne ta ya haifar da rashin shiriyar fasikanci su ne wa in qala isa ibn maryama ka tuna kuma lokacin da isa dan maryama yace ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya kuma ina gaskata abin da ya gabace ni mina taurat wa mubashiran bi rasuli bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad ya gaskata abin da ya gabace shi kuma yana bada bushara al-bushara shine kafa ka fada ma mutum abin alkhairi abin murna da bai zo ba tukunna dan ya shirya abin na tafi falamma ja ismuhu ahmad sunan shi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati ay lamma ja'ahum bil ayati al bayyinati al wadihat qalu hadha sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne wa man azlamu mimman iftara ala allahi al kadhiba wane ne yafi zalunci daga wanda iftara ala allahi al kadhiba ya kirkiro karya ya danganta ga Allah وهو يدعى إلى الإسلام الهالك وأنا كريش زوا مسلمش والله لا يهدي القوم الظالمين ألا بايا شريد الأمة والنسك الظالمين معنى ظالم جنسو شي يحنى ألا يشريد سباوي ألا يظالم جنسو بنيبا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم سنا سنسو بتدى hasken Allah madaukakin sarki da bakunan su su kashe shi والله متم نوره ولو كره الكافرون Allah madaukakin sarki zai cika haskensa ko da kafirai ba sa so ba wanda ya taba cewa kafirai ba sa nan ko ba su da karfi ko ba su menene suna nan har ana da kasa kuma suna da karfi suna yin abin da suke yi amma har yanzu sun kasa kauda addinin musulunci a doron kasa sun kasa hana addinin musulunci ya ta yaduwa ya ta yaduwa shi na yana shiga ko ina har gidajensu har kasashensu saboda Allah ne ya dauki wannan alkawari huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq shine wanda ya aiko manzansa bil huda al huda diddu dalal shari'a wa dinil haq da addini na gaskiya wanne ne addini na gaskiya addinin musulunci shi sa abin da duk turawa suke yi da kafirai na najeriya da na ko'ina duniya wallahi suna ɓata lokacinsu ne huwa lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq saboda me li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikuna ko mushrikai ba sa so addinin musulunci shike da daukaka za su kashe wanda za su kashe za su yi duk makircin da za su shira amma addinin musulunci yana nan kaman ba a yi ba kaman bai san ana yi ba masu musulunta na musulunta masu yin fahimta na fahimta addini na da ɗaukaka har cikin sojojin kasan ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim na shiryar da ku zuwa kasuwanci tunjikum da za ta tsirar da ku min azabin alim daga azaba mai radadi wace kasu wace kasuwanci kenan ko wace tijara kenan ce tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna abinda yafi muku alkhairi kenan in kun san haka mahallu shahid na biyu kenan yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار زي شقد كما الجنة كي الجنة الجنة تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة دوجن زمات أركككو ما سكب في جنات عدن أجكن الجنة نزما ذلك الفوز العظيم شيني ربو ما في جرما باقي ملكي دنيا كوكا تارا دوكيا بآآ duk abin da kake a duniya kana bata lokacin ka ne can za ka gani wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ba ka bane ba wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa ukhra wata ni'imar kuma tuhibbunaha kuna santa wace ce nasrun min Allah wa fathun qarib وبشر المؤمنين دايما مؤمنين البشار البشر يا ايها الذين امنوا يا قوة ان سكبا da gaskiya da Allah kunu ansarallah ku zamo mataimake masu taimaka ma addinin Allah kama qala isa ibn maryama lil hawariyin kamar yadda isa dan maryama ya fara hawariyawa man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله cewa man ansari ilallah wasu ce nanu ansaruka ilallah ka ce nanu ansarullah nanu ansarullah mu za mu taimaka ma addinin Allah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة har adada kasa haka al'amarin yake wayan su ba da gaskiya wayan su kafirce wayan su yi kirki wayan su yi barna wayan su yi gyara wayan su yi barna fa ayyana allazina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirina fa ayyana allazina amanu sai muka karfafi waɗanda suka yi imani imani kuma mai gaskiya li'annahu awwalu ma yajibu alayka tashihu imanika fa asbahu sai suka wayi gari suka zamo zahirina waɗanda suka samu ɗaukaka kenan ko to mu ma musalsalun bil qira'a kenan ko mun karanta kenan ko babu fadlil jihad babin zai zo nan bayanin falalan da ke cikin jihadi lokaci yayi Ina magani lokaci yayi eh bani ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم